الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاد يحادون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalal uqudata min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished sanata muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke bibiyar tarjamarsu a wannan yini na juma'a kuma a daidai wannan lokaci kuma a wannan masallaci mai albarka yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da biyu ga watan sha ɗaya na musulunci watan zurƙida hijira yau da shekara 1445 daidai da tara ga watan biyar na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba mana nan cikin sura mai namba sha shida a jeren giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta suratun na'ali karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hamsin da ɗaya yau za mu tashi aya mai namba ta hamsin da biyu cikin wannan sura wannan kuma shi ne darasinmu na tara a cikin wannan sura suratun nahal in sha Allah Allah ramma za mu tashi faɗin Allah ta'ala wa kare Allah la tattakidu ilahi nisnai وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون
aya mai lamba ta hamsin da biyu a cikin sura mai lamba ta sha shida Allah ta'ala yake faɗi cewa wa kala Allahu la tattakidu ilahi nithnai Allah ta'ala yake faɗi cewa kada ku riƙi ilahain isnai ilahu shine al-ma'bud kar ku riƙi abin bauta ya zama to guda biyu ne ballantana kuma sama da biyu ɗin akwai waɗanda ba su yadda da wahadaniyar Allah ba a matsayinsa na al'ilahu al-ma'abud ya suke jingina masa kishiyoyi wajen bauta da abubuwa da yawa daga cikin waɗannan abubuwa ƙur'ani ya ba mu labarin wa'ansu kamar lata da uzza da manata duka ƙur'ani ya faɗa mana waɗanda kishiyoyi ne ake wa Allah wajen ba su matsayin su ma Allah ne kuma fir'auna shi ma ya biyi kirji ya ce shi ma abin bauta ne da sauran irin abubuwan da ya kasance ana bauta musu a can baya wa'ansu bauta wuta wa'ansu su bauta wa bishiya wa'ansu su bauta wa dabba da dai makamantan waɗannan to duka Allah ta'ala ya jimlace gun guda ɗaya shine la tattakizu ilahi nisnayi kada ku riƙi abin bauta ya zama to guda biyu ne to ballantana abin da ya fi biyu ɗin tunda masu bin addinin nasara sun ce allah uku ne laƙad kafarar lazi na ƙalu inna laha salisu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Mm.
وما من إله إلا إله واحد Mhm.
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah ta'ala yake cewa haƙiƙa sun kafirta waɗanda suke cewa Allah uku ne laƙad kafarar lazina ƙalu inna allaha salihu talasa masu cewa Allah uku ne to sun kafirta wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba abin bauta face abin bauta guda ɗaya inji Allah ya samu shirikan maka da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake cewa bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wajen bauta ya suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahida na'am أجعل الآلهة إلها واحدا hmm.
إن هذا لشيء عجاب mhm.
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم Hmm.
إن هذا لشيء يراد mazmina ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق Qur'ani yake ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da da'awar abautawa Allah shi kadai ya suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu a sanya abin bauta ya zama kwaya daya su suna ganin kamar bautar ta yi masa yawa an fahimta aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu a sa abin bauta ya zama mutum guda ɗaya ne inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki ne yanzu muhammadu kana cewa allah ɗaya ne a bar lata a bar manata a bar uzza a bar wane ne wannan gumaka ɗari uku da wani abu da suke cikin kaba duk a bar su a bauta wa allah ɗaya wannan abin mamaki ne wani ɗalakan mala'un minnum a nimshi wasbiru ala aliyatikum inna haza la shay'un yurad wa an suka tafi suke cewa ku yi haƙuri akan akan allolin na kar wata magana ta za ku dawo baya har in kafiri ma zai ce ya zai yi haƙuri kan bautar da yake wa gunkinsa to kai ba za ka yi haƙuri wajen bautar Allah ba ai kai ne fi cancanta min babi a wula ka yi haƙuri wajen bautar Allah subhanahu wataala akan dukkan abin da bautar za ta jawo ba suke cewa ma samina bi haza fil millatil akhirah su ba su taba jin wannan ba ma tun da suke a ce wai abin bauta ɗaya ne ba su taba ji ba a addinan da suka gabata ma ba su taba ji ba shine fil millatil akhirah in haza illa ikhtilaq wannan kirkirarren magana ce kawai kake yi amma wannan ba ta da ba ta da mazauni a tarihi sun manta da annabi nu ya ce a ani ibudullah wa taqu haqiqun haka yace duk annabawa annabi nu annabi salihu annabi hudu annabi shu'aib annabi lut duk sun ce malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abin bauta face Allah subhanahu wataala to shi Allah yake cewa a faɗa musu duk kafiran duniya duka kada su riƙe abin bauta ya zama tuɓaya biyu ne ballantana kuma sama da biyu an fahimta la tattakiru ilahi islai ayya amuru ta'ala bi ibadatihi wahada ubangiji ya umarci a bauta masa shi kadai la sharikala kada a tara shi da wani wajen bauta wa yastadillu ala zalika bin firadihi bin ni'am alwahadaniyya Allah ta'ala sai yayi nuni game da kaɗaituwarsa shi kaɗai ne wajen ni'imtar da bayansa halittunsa kuma shi kaɗai ne ya cancanci abauta masa sai ya ce inna ma huwa ilahun wahid inna ma abin sani huwa shi Allah ilahun abin bauta ne wahidun guda ɗaya an fahimta abin sani inna ma littahassu abin sani abin fahimta a shari'ance kuwa shi Allah ilahun wahid shine abin bauta guda daya mutawahhidun fil awsafi azima wanda ya kadaito wajen siffofi na girmamawa munfaridun bi al'abi abil af'ali kulliha wanda shine ya kadaito wajen ayyukan gudanar da bayansa gaba daya Allah shine kadaitacce wajen tadbirul umur yudabbiru al'amra yufassiru al'ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinu duk zama da tashi da tafiya da zama da kwanciya da bacci da kaza da kaza da lafiya da jinya duka suna gudana ne da sanin Allah ba abin da dan adam zai kai ba ma dan adam ba dukkan halittar dabba ko kwaro ko tsuntsu ko bishiya ko abin da ka sani ko ma abin da baka sani ba ba abin da za su iya face da sanin Allah balantana kai ɗan adam wanda ka zama mu kallafi wanda akwai nauye-nauyen shari'a a kanka to hatta dabbobi hatta bishiyoyi ba wani motsi da za su yi face da sanin Allah balantana kai ɗan adam da Allah ta'ala ya wakala ma mala'iku biyu ko ina kuna tare da su wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin cewa a gare ku akwai hafizin masu kiyayewa masu kiyaye ayyukan da kuke yi ayyukan shari da ayyukan alkhairi sai Allah ya ce kiraman katibin marubuta ne masu karamci su ne mala'iku daga ran da ɗan adam ya balaga to an wakkala mai wannan mala'iku suna tafiya da shi duk inda ka shiga kuna tare da su duk inda kake to shine Allah shi kadai ne wanda ya cancanci a bahi suffa ta kaɗaitaka wajen gudanar da ayyukan bayansa wannan ya ƙara mana tauhidi ya uwa mu kaɗaita Allah cikin zukatanmu mu yadda shi ne mai yi ba waninsa ba in abu ya faru da saninsa in abu bai faru ba da saninsa ba abin da zai faru face Allah iliminsa ya fice faruwar na abu mu yadda da wannan da samun alkhairi da aka san alkhairi da sanin Allah da tsantar kai cikin lafiya da tsantar kai cikin jinya da sanin Allah da tsantar kai cikin walwala da samun kai cikin takura duka da sanin Allah ba abin da Allah bai sani ba kuma Allah ya yi haka ne domin ya jarraba bayinsa wani iya cikin wadata a ga zai gode wa Allah wani kuma iya cikin takura da matsin rayuwa a ga zai yi haƙuri dama jarrabawar biyu ce shi wanda Allah ya bashi to ana buƙatar yin godiya wanda kuma Allah ya jarraba da jinya ko babu shi kuma ana so ya haƙu a ga haƙurin zai yi a gun wanda ba su da shi ko wanda suka haɗu da jinya ko kuma a'a godiyar za ta samu a gun wanda Allah ta'ala ya ba shi ɗin wannan duka biyun su ake bukata ga dukkanin bayi gaba ɗayan ga wanda ubangiji ya musu wadatar da kuma wanda ubangiji ya jarraba su da babu babu a yi haƙuri a jure akwai kuma a gode wa Allah ya sa hadisi ya inganta hadisin imamun nawawi Allah ya masa rahama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ajaban li amrul mu'min in asabahu sarra shakara fa kana khairallah wa in asabatu darra sabara fa kana khairallah wa laysa zalika illa lil mu'min aw kama qala alaihi salatu wassalam yake cewa abin mamaki ga rayuwar mai imani idan alkhairi ya same shi sai ya gode sai yi godiya wannan godiya sai ta zama alkhairi gare shi idan kuma Allah ya jarrabe shi da wani abu na jinya ko babu to sai ya haƙuri wannan haƙurin sai zama alkhairi gare shi sai manzo Allah ce ba za ka taba samun wannan ba sai a gumbe imani amma yanzu masu akwai din ba sa godiya wanda ba su da shi din kuma ba su da haƙuri yasa abin gaba daya wariyar sama tana dukan ta ƙasa ne kawai su waɗancan da aka ce su yi godiya godiyar kuma ta kunshi ayyuka da yawa ba sa iya yi kai da aka ce kuma ka yi haƙuri ka fawwala wa Allah al'amarinka ba ka iya yi yasa dukkan biyun akwai ƙalubale a kanmu gaba ɗaya wanda Allah ya ba su su yi godiya su yi kyauta su bayar wanda Allah ya jaraba da babu kuma su yi ƙoƙarin haƙuri kai wanda Allah ya bewa akwai su bayar su yi godiya wanda kuma ya jaraba wanda Allah ya jaraba da babu su yi haƙuri Allah shi kaɗai ne ya ƙunshi a gudanar da ayyukan bayi gaba daya sai ya ce fa iyaye farhabu ai kafu ne Allah ya ce iyaye ni kadai farhabu ai kafu ne ni kadai za ku ji tsoro ana fahimta tsoron azabar Allah Allah kadai ake yi wa tsoro na kada ka yi aiki Allah ya ƙi karɓa to Allah ake yi wa akwai tsoro adatan akwai tsoro shari'atan to tsoro na shari'a Allah kadai ake yi wa ana fahimta amma tsoro adatan Allah ya halicce mu domin tsoroci abinda zai cutar da mu ko abinda ban fahimce shi ba amma tsoro da kar a saka a wuta tsoro ko kar a ki saka aljanna to Allah yake ba tsoron nayi aiki an karba ko ba a karba ba Allah kada yake ba ana fahimtar wannan tsoron talauci Allah kada yake ba tsoron kada jinya ta kama ka kake warkewa Allah kada yake ba domin Allah ne kaɗai ke gudanar da wani akan bayansa yasa ce fa iya ya farhabun ai kafuli ne kaɗai za ku ji tsoro wa mutasalu amri ubangiji ce ku bi ku bi al'a umarnina ku dinga kwatantuwa wajen wajen bin umarnina waje tani buna hai sannan kuma ku dinga kokarin hannuwa daga cin abin da ubangiji ya hane na amma ya ta gaba وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون الله يتشي وله ما في السماوات والأرض تأبن دسكي سميدك السي له أي ملكة نينا الله ونسنا شوالله التمليك الله نيما لك ما في السماوات وما في الأرض ma an kawo ma domin rinjayar da abubuwan da ba su da hankali su suka fi yawa a cikin halittun da Allah ya zuba a bayan ƙasa amma masu hankalin yan kaɗan ne ya za ka ce ma ɗin ta galiban lilhali duwatsu dabbobi tsirrai duka sun shiga cikin ma duk abin da ke sammai da abin da ke ƙasai lahu na Allah ne Allah ne mallaki shi gudanarwarsa ce ko bayinsa ne ko makoma tana gare shi walahu ma fi samawati wal ard sai Allah ya ce walahu dini wasiba Allah shi yake da addini tabbatacce ko kuma can ya ce walahu ma fi samawati wal ard walahu dinu ay at-ta'a wal ikhlas lahu ga Allah yake da da'a yi nayi bari na bari da kuma yin abu dan Allah to Allah kada yake yi wa ana fahimtar wannan Allah kadai ake nufi da ikhlasi kuma Allah kadai ake nufi da da'a wajen bauta wala hudiri wasi ba ai da'iman sabita addini dawwamamme tabbatacce yana ga Allah yasa addinin musulunci shine addini ya uwa duk addinin da ba musulunci ba addini bane ba tabbatacce bane ko ba inda zai je shi wa man yabtaki ghayra al-islam dinan ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allah ya ce duk wanda ya tsururuci wani addini ba musulunci ba yabtagi ghairul islami dinan ya kama wa kansa addinin da ba addinin Allah ba sai Allah ya ce falan yuqbala min Allah ba zai taba karba masa ba wa huwa bil akhirah wa huwa fil akhirah min al khasirin kuma Allah ta'ala ya ce a cikin a lahira zai ta cikin tababbun mutane yasa walahu dinu wasiba addini tabbatacce da gobe mai yana ga Allah subhanahu wataala afa ghayra Allah tattaqun yanzu wani Allah ba Allah ba za ku ji tsoro wannan sun ce akwai istifhamul inkari ne afa ghayra Allah tattaqun yanzu kuna da wani abin jin tsoro da kaskantar da kai gaban sa ba Allah ba an ana ganewa ai Allah kadai ya kamata ku ji tsoro kamar can da yace fa iya ya farhabul to haka nan cewa ba ku da wani abin tsoro na kada ya azabtar da hukuwar hakar ya hana ku ni'ima a lahira in ba Allah ba Allah kadai ake nufi da tsoron azaba ko tsoron kada ya bada rahama da jin kai an fahimta wa afa ghairallahi tattaqun ko kuma shi Allah shi kadai ake wa takawa takawa kuma shine imtisalil awamir wa tinabin nawayi a baka ubarni ka bi da kana so baka so Allah yake a hana ka abu ka hannu kana so baka so Allah yake ana fahimtar wannan kana da dama ka saba ka isabawa to Allah yake wa wannan wannan takawa kenan ita kadai kai Allah kadai yake ne bata da wannan ka kudirewa kanka cewa zaka kiyaye lokacin Allah a dukkan yanayin da ubangiji ya samu da kai a cikin sa wannan shine takawa kuma shine alkhairin da yake biyo bayan takawa kun bai ita na'am ayati gaba
وما بكم من نعمة فمن الله mm.
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون
Allah ya ce wa mabikun min ni'ima fa min Allah dukkan wata ni'ima da hogan ku cikin ta daga Allah take la ya'ti biha ghayra in ba Allah ba ba wanda yake zo da ita ni'imar zaman lafiya ni'imar lafiya ni'imar ci da sha ni'imar hankali ni'imar addini duk daga Allah take dan adam bai isa yi wa kansa wani abu baka isa ba kai bawa ne bawa ne kuma wanda aka rinji wanda ake tafiya da ragamarka Allah ta'ala ne yake tafiya da ragamarka inda yaso ba inda ka so ba ka tsinci kanka anan ka tsinci kanka anan da sanin Allah duk kuma abin da ka gani na ni'ima a tattare da kai da Allah daga Allah yake kaga wannan zai hana girman kai zai hana alfahari zai hana fanka ba in dai ka fahimci wannan ayar to ba za ka taba girman kai dan Allah ya ma wata ni'ima ba ba za ka taɓa yin alfahari don Allah ya ma wata nima ba ba za ka iya taɓa yin wata fankama don Allah ya baka wani abin da bai biya wani ba Allah kaɗai shi ne yake ba wa ɗan adam ni'ima kuma wannan ni'ima ta duniya zai biya wa kafiri zai biya wa musulmi zai biya wa fajiri zai biya mutumin kirki ana fahimta yasa inna allaha yu'ti duniya li hibbu wa man la yuhibbu Allah iya ba da duniyan nan ga wanda yake so da wanda ma baya so amma Allah baya ba da addini ga wanda yake so duk mutumin da ga iya addini to mutumin Allah ne Allah ne zabe shi amma ba a auna zaɓin Allah goyi ga abin duniya ba a yi hai hasali ma waɗanda suka fi kowa samun abin duniya ba musulmai ba ne ba hasali ma in ƙur'ani yake ambatar dukiya ko duniya to a galabiya zargin su yake yi bayansu yake yi ashe dukiya da samun duniya ba su bane ma'aunin kai na Allah ne ba shi bane ma'aunin kai na Allah ne riko da addini da siffantuwa da siffa ta kwarai to wannan shine za a dinga mazaton alkhairi a dinga kwatanta ka da kai na Allah ne ana fahimta wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dukkan wata ni'ima ɗan adam kar ka ɗau ni'ima wai sai kuɗi ko mulki a ni'ima Allah ya halicce ka yi baka hankali Allah ya halicce ka yi ka kai musulmi ne ai ba ni'ima da ta kai wannan yanzu wani ya fi ka boko ya fi ka wayon duniya amma ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne bai da ana sallah biyar a ku bai da zai azumi ba bai da ba bai da muhammadu mazan allah ba ne bai da ba kaga ashe ni'imar da ya ma duk talaucin da ya barka kana musulmi ya fi wancan ba wanda zai hada tunda shi wancan zai ji daɗi ne iya duniya kawai amma iya mutuwa kuma ya ga cikin fiyin allah da ba shi da iyaka saboda ka karka dinga kirge ni'ima wai da abin duniya a'a ni'imar hankali ba ni'ima ce yanzu fa ya ɗan uwa akwai mutumin da abola yake gwana domin an cire masa hankalin bai da hankali wani a kwalbet yake gwana kuma ɗan gata ne da iya ‘yan uwansa za su gan shi ba za su bar shi a wannan matsayin ba wani ya baro garin sama da kilomita ɗaruruwa ya gudo ba a san inda yake ba ya zo iya kwana abola ya zo sai yi wata in ba ruwan sama ba abin da zai jika shi ya wanka amma mutum ne dan adam ne dan wanka iya ji iya gani kamar yadda kake ji kake gani iya magana kana magana amma an cire hankalin kawai shi kenan an bar shi ba shi da hankali to kai kana tana ni'imar da Allah ya mata hankali kana iya tuna wannan ni'imar balantana ka gode wa Allah yanzu kai ba za ka yi wa Allah godiya ba ba ka shan wiwi ba ka shan ganye ba ka shan kwaya ba za ka yi wa Allah godiya da wannan ba ga wa'ansu can suna bursuna akan kwaya ce ta kai su bursu wa'ansu ganye wa'ansu sun haukatar da kansu kuma an kama su an jiyan tsare su kai ba za ka yi wa Allah godiya ba wani mahaifinsu ya tsine masa domin ganye da kwaya shi ne aikinsa kullum iya jawo masa bakin ciki ya tsine masa albarka kai ba za ka yi wa Allah godiya ba kana zo da mahaifanka lafiya kana tare da su lafiya kuna yi wa juna fatan alkhairi ba za ka yi wa Allah godiya da wannan ba saboda ka duk abin da ka gani ya dan uwa ka kama abu kaza ka je gu kaza na alkhairi ko ka cimma buri kaza to daga Allah ne ba kokarin ka bane ka yi secondary ka gama ka fita ka shiga jami'a ka gama ka samu waye ka tafi ka yi aiki ka ga duk wannan da sanin Allah ka kama sana'a kana tafiya tana haɓaka da sanin Allah ba kokarin ka bane in kokari ne akwai tinkan a haife ka wani ɗan kasuwa ne amma ko kike bayi da shari'a ba kuma wani abin yau Allah ba haka Allah kawai so ya gai shi so daga wannan ya dawo da hankulan mu ya'yan uwa zuwa ga Allah duk abin da ka tsinci kanka a cikin ni'ima daga Allah ne ni'imar lafiya ni'imar hankali ni'imar musulunci ni'imar Allah ya mallaka ma muhalli ni'imar Allah ya baka iyali kana da mata kana da yaya dukkan wannan ka kaddara daga Allah ne kawai dan adam bai isa yi wa kansa komai ba baka isa ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka gani ne ni'ima a tattar da ku daga Allah ne wannan ya hana masu kuɗi girman kai ya hana masu mulki fankama ya hana su kama karya irin wannan sakon abin da yake haifarwa kenan ku yi tawadi'u tsakaninku ga Allah ku gane duk abin da kuke ciki akwai na ni'ima daga Allah yake kuma Allah baya umarni da alfasha wani inna Allah la ya'muru bil fasha Allah bai al'umani da ruwa ruwa alfasha ce Allah bai umarni da girman kai girman kai alfasha ne Allah bai umarni da fankama Allah bai umarni da zalunci Allah bai umarni da kama kariya duk Allah bai umarni da wannan wa'ansu kuma dan Allah ya musu ni'ima ya zama to masu kama kariya Allah ke cewa kalla innal insana la yatgha
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الله يتشي آآ ɗan adam dai wallahi mai ɗagawa ne mai wuce gona da iri ne sai Allah ya ce an ra'ahu stagana kawai don ya ga iya da wadata kawai don ya ga yawaye gari ya gan shi da kuɗi kikkenin sai kama ɗagawa ya zagi wannan ya ɓata wannan ya aibanta wannan kuma wanda ya fi shi abin mamaki shine wanda za a je su zauna ya faɗi ƙarya su ce haka ne gaskiya ce to waɗannan sun fi kowa ma abin mamaki akwai wanda wani malami yake ba mu labari kwanaki wa'ansu masu zama a ƙarƙashin masu kuɗin nan yan karya ƙashi sun zauna sai wani yake ba da labarin cewa wallahi ya siyo ƙwaraki haka ko sana'ar sai da ƙwaraki yake yi sai bera ya zo shiga ɗaki ya mai ta'adi ya faffasa mai kwarakensa sai ke ba da labari a majalis su ta mai kuɗi sai wani ke cewa habawa ne inda kana so a taimake ka a taimake ka man sai ka zo ka ce wani bera ya cinye ma kwariya ai ba haka bane a gaban mai kuɗi yake bazar wannan shi kuma wannan mai halin sai ya ji magana ya gane cewa dan a gabansa ne ake wannan wata ran sai ce zai gwada wancan ana zaune ana zaune sai ke cewa ka bera ya mun lalata aka ce ranka da me faru ya ce wala garin muna da siyo irin garma ta noman nan da ake daura wa shanu na ajiye su a suka ko bera shige mun ta ajiye ya ya baballa su sai shi wannan mai kudi ce a ranka da ya bera shege ne ai zai yi kuma jiya ban yace bera ba zai iya cinye ƙwarya ba amma yau ya da zai cinye garma dan mai kudi ne faɗa to kun ga duk irin wannan a galibiya sun ji ba da abin mamaki ya zama to kai ka zama to in ma'a ka zama dan an shata kawai baka da ra'ayi baka san ma kai dan adam bane baka da huriya duk masu rayi irin masu rayuwa irin wannan wallahi ka tausaya musu ba su da ra'ayin su basira da hikima da Allah ya wa dan adam ta su ba su da ita sun yadda basirar su hankalin su tunanin su sun maja da na masu kuɗi kawai ko na masu mulki ra'ayinsu ra'ayinsu ne tunaninsu tunaninsu ne duk abin da suka ɗauko to suna su ne shi kenan kaga wannan bai masan shi ɗan adam bane yayi bai san zaƙin rayuwar cikin yanci ba to mu gane cewa duk abin da Allah ya ni'ima daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ya faru gare ku wani ni'ima daga Allah ne summa idza masakum ad-durru sannan kuma idan ubangijin ya shafe ku da ad-dur shine al-qahtu wal marad kamar rashin ruwa ko jinya ko talauci an fahimta to wannan shi ma daga Allah ne in hakan ta faru to fa ilahi taj'arun ga Allah za ku koma ay tusihuna bid'a ku dinga daga murya wajen roƙon Allah wajen addu'a to Allah za a yi ba yasa tun makon da ya gabata mun faɗa anan cewa wannan jarrabawa da muke cikin ta ba ta da magani illa abu guda biyu tuba daga zunubi da kuma yawaita yi wa Allah ɗaya in ba wannan ba mafita a wannan musibar ita ce kawai mafita wallahi mai yarda mu masu laifi ne kowa ya tuna abin da yake wa Allah ya tuba sannan kuma kama roƙon Allah ba ji ba gani istighfari hailala tasbihi da yawan aikata alkhairi to wannan kawai shine maganin wannan bala'i amma duk wani surutu da hayaniya da za a gama ne kawai shi ne Allah ya ce duk abin da ya same ku na cutarwa fari ne rashin ne wutan nefa ne tsadar man fetur ne to fa ilahi ta ja'aro Allah kaɗai za ku koma gare shi ku ɗaga murya ku roƙe shi sai ya amsa mun faɗa a nan ko wani gucewa duk wanda ya kamata ya ji ko ya gani halin da talakawan Najeriya suke ciki ya ji ya gani ya iya sani ba wanda bai sani ba ba wanda bai san ana wahalar fetur ba ana wahalar nefa ana wahalar ruwa duk sun sani wanda ya kamata su ɗau matakin sun ji sun gani ba su ɗauka ba to sai muka ce Allah alwahidul qahar kai ka ɗau mataki da gaga shikenan mu jingina al'amuran zuwa ga Allah shine mai mulkin da baya karewa kuma shine wanda ko gengedi baya ballanta na bacci kuma ya san duk abun da ya koyi a baya kasa ya sani sai mu koma gari sai ka mana bita kawai ana fahimta cewa fa ilahi taj'aru ga Allah kadai za ku koma ku dinga kururunta muryar ko da roƙon Allah نعم دغانفا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم
Allah ya ce sun mai za ka shafa dora alkum sannan idan Ubangijin ya yi muku waccan damuwar ta fari ne ko jinya ko ƙarancin ruwa ko duk abin da ya kama da wannan idan Allah ya ɗauke ya yaye abin ya wuce to shi kenan iza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun he a samu wa'ansu daga cikin minkum din attaba'idiyya ce wa'ansu daga cikin ku ba duka ba he kuma kuma suna yi wa Allah shirka suna hada Allah da wani kuma haka ne yanzu wani da ganshi nan iya zuwa sallah kullun jabi sau biyar iya zuwa wajen karatu talauci ne amma da za a ce zai yi kuɗi wala sai ka neme shi garsa an fahimta wani abokansa mutanen kirki ne amma iyayen kuɗi wani ya canja abokai a yi abokan shakatawa da yawon duniya kawai da 'yan holewa kaga irin waɗannan izafari ƙumminin birabi mai firiko he zamto da baya aikinka ba ira ba komai in ga gaya saban Allah kananan zunubai ne wanda kowa zai iya yi amma iya samun wata dama ta mulki ko ta kudi sai kuma kuma iya hada Allah da wani shine wajen boka shine wajen gobe da nisa shine a bashi kaza ya binne a bashi kaza ya makale to kaga izahum bi rabbihim yushrikuna kenan shi yasa idan Allah ya soka da imani kuma ya ga idan ya wadata ko ya baka mulki zaka zamto ba zaka samu rahamarsa ba kuma Allah tun farko ya halice ka dan ka samu rahamarsa sai ya hana ka mulkin sai ya hana ka gudun sai ka zauna cikin talauci kai ta shan wahala har ka mutu domin an su dewa mulki da kudi ya canja rayuwarsu ya canja su gaba daya daga mutanen kirki sun kowa mutanen da ake musu mummunan zato daga cikin mutanen da ba sa kaba irin zunub kuma sun dawo suna kaba irin zunub kudin ko mulkin ya juya sun zama haka to kai idan Allah ya nufi ka da rahama kuma cikin iliminsa na gaibi ya ga idan ya baka wadata zaka zama to fajiri ko zaka zama to mai kaba irin zunub to sai Allah ya hana ka wannan kai ta faman nema Allah ya hana ka to da niyya Allah ya san dalilin da yasa ya hana ka tunda wa'an sun halaka dalilin mulki wa'ansu kuma sun halaka dalilin dukiya da abin da ya kama da wannan sai Allah ya ce li yakfu summa idza kashafa dhurra ankum sanan idan Allah ya yaye muku wannan damuwar to wa'ansu da yawa za su koma suna shirka ga Allah za su koma suna miyagun zunubai ko gingima gingiman laifi wanda da kuma wasai ai ko yanzu ne idan ana cikin wahala za ga an fi koma ga Allah an ɗau cirbi wanda bayar ruwan cirbi ma sai ga ya samu cirbi ya riƙe kuma gaskiya ba ne kowa sai ya ga wanda baya sa hula iya sa hula ko taba naka ji hadisi na ga iya dan makalawa na Allah na Allah kawai to amma ce wadata ta zo komai ya saki an cire wannan subsidy din da aka sa an zo an ce gwamnati ta dawo da shi misali fetur ya dawo 160 170 Allah ya sa fata miki Allah ya sa a ga wadata ta barke ko ina zaman lafiya da wadata to wala sai ga masallaci kuma mabiyan ana samun karancin masu zuwa gusa ina wani ala ya ce wallahi harkoki sun yawa ai wallahi committee ba zai yawa to a yanzu committee din ne babu yi zama ke shiga masallacin ana fahimta shi yasa shi mai imani duniya ba ta canja shi da wahala da dadi ba ta canja shi wannan iya cikin ma'aunin da ake gane mutum mai imani ne in kana zuwa sallah lokaci biyar masallacinka to duk talaucinka duk arzikin karka canja in kana zuwa gun karatu qala Allahu qala rasul to duk kudinka duk talaucinka karka canja wannan ma'auni ne na gane ni imani amma yau in muna tare da kai aka ce an yi appointment ɗinka an baka kansila ko wani can dai gashi nan dai maka neme ka maka rasa to za mu imaninka ya fara rauni kenan ko da jarinka bai fi miliyan ɗaya yanzu kana jarin miliyan hamsin ko mun dina ganin ka wajen karatu to babu shakka imanin ka ya rauni sahabban manzon Allah suna ƙara kuɗi suna ƙara kusantar manzon Allah ka suke ba sahabi ɗaya da kuɗin sa ya hana shi bin manzon Allah babu shi an fahimci wannan wannan ma'auni ne na imani kada ni'ima ko jin daɗi hana ka canja ya ya sa ka canja wa addini don mutumin da ya ka to imanin sa ya rauni imanin sa ya yi ƙasa saboda ka Allah ta'ala yake cewa irin waɗannan mutane idan Allah ya yaye damuwar izahum bi rabbihim yushrikun ya zama to suna hada Allah da wani suna hada Allah suna mai tarayya suna gingima gingiman laifin da da ba sa yi na'am aya ta gaba la liyakfuru bima atainahum Mm.
فتمتعوا فسوف تعلمون
Allah ya ce liyakfuru bima atainahu ai liyajhadu suna jayayya ne al-kufru shine a wannan inkar ko kuma shi ne jayayya cikin nima da Allah ya wa mutum kafiri ma ana ce mai kafiri domin Allah ya masa nima kuma ya wa Allah butulci ana fahimta to domin su zama to masu butulci ne game da ni'imar da Allah ta'ala ya musu shine li yakfuru bima atainahum min ni'ima domin su kafirce irin ni'imar da Allah ta'ala ya musu malaman tafsiri sun ce wannan lam din ana ce mata lamul aqiba ce can Allah ya ce idan ya musu ni'ima ba wata ni'ima daga gare shi take sannan kuma idan ubangijin ya yaye damuwar he zamto suna hada shi da wani suna shirka shirkan nan za ta sa su kafirce ni'imar da Allah ya musu an fahimci maganar shine labul aqiba kaga kudin ko mulkin da ya juya ka ka zamto mai aikata sabon da kaba'ir zunub to karshen abun shine zai mai da kai wancan mai kafircewa ni'imar Allah an fahimci wannan lamul akiba akwai misalansu da yawa a ƙur'ani kamar fir'auna lokacin da annabi musa alaihi salam allah ya kai annabi musa fadar fir'auna ka tsince shi faltaqa'u ali fir'aun فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا allah ya ce rundunar fir'auna ko kabilan na fir'auna sun haɗu da annabi musa lokacin da aka jefa shi a akwatin ruwa ya kai shi sun tsince sun haɗu da shi sai allah ce liyakuna lahum aduwwan wa hazana domin annabi musa ya zama musu abokin adawa ko mai cusa musu bakin ciki a ina a ƙarshen al'amari shine lamul aqiba ƙarshen annabi musa da fir'auna to da bakin cikin annabi musa fir'auna zai mutu amma a lokacin da aka tsince shi aka rene shi ai a lokacin ba wani damuwa da zai samu sai amma damuwa za ta zo zuwa ƙarshen al'amari ne shine liyakuna lahum aduwan wa hazana liyakfuru bima atainahum minan ni'ima idan Allah ya ma ni'ima ka ki gode masa to wannan ni'imar za ta iya sa ka koma ka masa butulci karshen ta kenan in baka da boka mutum yayi boka ya samu gobe da nisa gaba ɗaya zama mushriki kudin ya kare imanin ya kare mutu ya tafi wuta kaga li yakfuru bima atina hum kenan akwai wata lamul aqiba ma irin wannan da qur'ani yake cewa ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikwanihim أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كف... لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم na'am والله يحيي ويميت mm.
والله بما تعملون بصير Allah ke cewa ya aihuwa lalazina amanu ya kuma su imani la ta kunu kan lalazina kafaru kar ku zama to kwatankwacin wanda suka kafirta wa ƙaloli ikiwarihim iza darabu fil arz suke faɗa wa ‘yan uwansu a lokacin da suka fito suka tafi a bayan ƙasa aukano huzzan laukano indana ma'amatu wa maƙutilu da kun kasance a gumbu ku fita wannan yaƙi da manzon Allah ba za ku mutu ba ai ba za a kashe ku ba ma'amatu wa maƙutilu ba mai kashe ku ba za ku mutu ba amma bin ku da kaiwa manzon Allah wajen yaki gani an kashe ku da yawa kun mutu da yawa sai Allah ke cewa wannan magana da suke faɗawa wa sahabbai li yakuna zalika hasaratan fi qulubihim karshen abin zai mutu hasara cikin zuciyarsu su yi wa sahabbai irin wannan magana dan su yi raunin bin manzon Allah to haka zai zama to hasara a cikin zakatansu a gobe alkiyama ana fahimta wannan duk misalai ne na na lamul aqiba li yakfuru bima atinahum fatamatta'u Allah ce ku je ku ji dadi bi ijtima'ikum alal ibadati aliyata ghairillah domin kun hadu kuna bauta wani Allah ba Allah ba kuna sabo kuna shirka to ku je ku yi tayi wannan fa so fa ta'lamun aqibatu amali da sanna za ku yi sani me karshen al'amari duk wanda aka masa wa'azi qur'ani ya nusar da shi bi bi bi bi wa'azantu ba aka ce wane abin nan da kake ba daidai bane ka daina yaki to Allah ya shekara da shi kawai fa so fa ta'lamun da sannu zai yi sanin haka ai fir'auna ma da zai halaka ai ya gane Allah Allah ne amma wannan ganuwar bata masa amfani ba ba wanda zai mutu akan aikin banza sai yayi nadama wallahi ko kun gani ko ba ku gani ba wannan alƙawarin Allah ne duk mutumin da ya san gaskiya ya take ko ya san abin da yake sabon Allah ne yake ya bari to wallahi ran mutuwar zai yi nadama kuma nadama da ba za ta yi masa amfani ba ba damar ya dawo ya gyara ana fahimtar wannan to shi Allah ya ce fatamattau shikenan tunda kun ki ku ji wa'azi kun ki ku ji Allah ya ce annabi ya ce ku je da abin da za ku yi ku je ku tai ba dai duniya bace ai sittuna aw sabuna ne ai ai bakin ta kenan ai kana nan ma da ranka da lafiyarka da kudin da mulki shikenan in dai kai wannan 70 to sai a hankali kuma za a hana ka cin jannama za a ce ba za ka sha siga ba za a ce ba za ka kwanta akan katiba ba za a ce duk to ina daɗin duniyar kuma duk daga nan kuma shike na an fara janye ka ka fara ƙasa kana ji kana gani abubuwa da yawa a hana ka kuma ka hannu don kana son duniya ɗin ita ce wannan ba ba ta da wani abu in ba wannan ba Allah ce faso ba ta alamu za ku yi sani har idan kun mutu ba a kan daidai ba kuma kun ji saƙon Allah kun yi mai butulci kun ƙi ku bi Allah ɗin sun mafassala fi ma ya ce anwa'ul aliha allati ya abuduna min al-asnami wal jinni wal mala'ika sannan abin da zai zo bayan ijmalan malan a Allah ta'ala zai mana bayani game da nau'o'in gumaka da ake bauta musu ba Allah ba daga cikin gumaka da aljinu da mala'iku ala annahum banatullah har ma suke jinginawa cewa su ‘ya'ya ne na Allah a shara ila nau'ul awwal faqal sai Allah ta'ala yake cewa na'am ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم mm.
تالله لتسألن عما كنتم تفترون Allah ya ce wai ja'aluna lima la ya'lamuna suna sanyawa cikin abin da ba su da sani wai ja'aluna ay al-mushrikun ibadatul asnam su mushrikai suna sanya bautar gumaka da shirka da suke wa Allah lima la ya'lamuna anna tadur ga abin da su la ya'lamuna ba san cewa tana cutarwa ba wala tanfa kuma ba ta amfanarwa bautar gunki ba ta cutarwa ko ba ta amfanarwa idan mutum iya bautar gunki gunki nan bai isa ya ɗauke masa ƙanƙantar damuwa ba hakanan bai isa ya kawo masa amfani ko mun ƙanƙantarsa ba yasa Allah ta'ala ke cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'u إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم mm ولو سمعوا ما استجابوا لكم mm ويوم القيامة يكفرون بشرككم mm ولا ينبئك مثل خبير Allah ya ce in ta da uhu in masu kiran gumaka su- suka kira su kiran taimako ko- ko kiran ibada Allah ya ce la yasma'unakum ba za su ji ku ba ka kwana kana kiran eh, manata ko uzza ko wannan eh, wa manata salisul ukra ka dinga kiran waɗannan gumakan Allah ya ce wallahi ba za su ji gaba ka kwana ka shekara kana yi ba za su ji gaba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u Allah ce kaddara ma za su ji kaɗin to masa jabulan kuma za su amsa muku ba ba gunkin da ya sai ya amsa ma haka nan ba zai yi ba wa yau malkiyamati ya kufuru na bishirkiku ranar alkiyama za ku kafir cewa shirkarku za ku ce ku ba ku yi ba za ku kyamaci shirkarku alhali a duniya ku yi kun ji daɗi an fahimta wala yau na biyu ka mitul khabir ba mai baka labari kamar Allah shine alkhabiru mai ba da labari ana fahimtar wannan to masu bautar gunki suna yi cikin abin da ba su san cewa ba ta da amfani ko ba ta da cutarwa ba mutum ya kafu iyaye wa babu gunki dawafi iya masa sa'ayi bai san kuma bai cutar da shi bai amfani da shi irin waɗannan gumakan da ba sa cutarwa ba sa amfanarwa masu bautarsu suna sanya wa Allah nasiban min marzaqanahu he su kwashi wani rabo ko wani kaso daga na Allah he su ba waɗancan gumakan ke cewa an su nau'in dabbobi nasu ne ko an su nau'in tsirrai nasu ne na gumaka ne ba na Allah ba ne wannan suna fashi wa Allah suna biya gumakansu to Allah ya ce sai su kwashi wani rabo na Allah he su kai wa gumakansu shi min alharas wal an'am daga cikin ah, tsirrai da kuma dabbobi har ma sai haza lillahi bi za'amihim wa hadha li shurakaina ce wannan na Allah ne wancan kuma na guma kansu ne an fahimta wa haza li shurakaina sai Allah ke ta tallahi Allah iya rantsuwa da Allah dama na iya cikin nau'in rantsuwa ko ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi wannan sune aqsa wannan sune anwa'il khasm wannan sune huruful qasam da ake rantsuwa da Allah da su Allah ta'ala ya yi rantsuwa an gane ko latus alunna Allah ya ce wallahi sai na tambaye su amma kuntum tabtaruna ala Allah abinda suke kirkirarwa Allah na ƙarya min annahu amarakum bi zalika sai Allah ne umarce mu da mu yi hakan alhali ƙarya suke wa Allah to Allah ya ce wallahi sai ya tambaye su akan wannan aw annaha tashfa'a lakum inda Allah ko su ce gumakan nan za su cece su a wajen Allah Allah ne ya faɗa musu wannan to Allah sai ce sai na tambaye su akan ƙaryar da suka yi ana fahimta ya sa manzon Allah da kansa yake cewa sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya zo na yi min ƙarya da gangan in ji manzan Allah ya ce na ce ko ban ce ba to ya ce ji ya nemi gundar ya zauna a gidan wuta shi kam an ba shi fegi a wuta sai ji zaɓi irin gundar ya zauna kaga yi wa Allah ƙarya yi wa manzan Allah ƙarya ba a kwashewa duk yadda za ka yi in baka sani baka je baka sani ba amma ka ganganta yi wa Allah ƙarya ka ganganta yi wa manzan Allah ƙarya to babu shakka ba a wanyewa lafiya kaga nan mushrikai suna yi wa Allah ƙarya ne su ce ai Allah ma ya ce abu kaza na gumakansu ne abu kaza nasu ne to sai Allah ya ce wallahi na yi rantsuwa da ni Allah la tus'alunna sai na tambaye su amma kuntum taftaruna da abin da suke kirkirarwa Allah na ƙarya to Allah ya ce wala sai ya tambaye su akan su gobe alkiyama kuma tambaya babu amsa mutum ya sama kuma sa yasa duk abin da ake tsoro a lahira nan tambaya ce ai shi Allah mai cikakken adalci ne ko kafiri ba za a sa shi a wuta ba sai an tambaye shi Allah ya fi kowa sanin butulcin da yawa Allah ɗin to amma Allah ba zai sa shi a wuta ba sai ya tambaye shi ana fahimta Allah ta yala yake cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alam
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير na'am قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا hmm وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Allah ce kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka yayi yan wuta za a zuba su a wuta tawaga tawaga a ja waɗannan masu dubin a jefa su to duk lokacin da aka yayi mu an zo a kai su sa'alam qabnatuha masu gadin gidan wuta za su tambaye su sai alam ya tukum nadhir maciyari ba da kuka zo wuta yanzu ba ku jana wa'azi game da riba bane mawcin haram mazinata masu luwadi ba ku taba jin wa'azi bane akan wannan shine ma'anar alam ya tukum nadhir ba ku taba ji an zanye wani wannan laifin an ce ba kyau ba ba ku taba ji an yi wa'azi akan wannan laifin ba alam ya tukum nadhir mai gargadi bai zo muku ba da kansu za su yi kalubala karji ana nazir hakika tabbas mai wa'azi ya zo mana kaga sun faɗi gaskiya amma gaskiya su ba ta amfani su sun faɗi gaskiya amma wuta za su tafi domin a lokacin gaskiyar ba za ta yi musu amfani ba tabbas mai wa'azi ya zo mana amma fa kazzabna sai muka karyata shi muka ce ma nazzarallahu min shay ai ba abin da Allah ya sauka duk iyalai su masu wa'azin nan duk rashin aikin yi ne duk kaza kaza kaza da sauransu wallahi duk mai irin wannan magana sai ya faɗa wa mala'iku wannan in dai har wa'azi ne ya zama rashin aikin yi ko za su yi su gaji su daina to ka rike wannan maganar in baka tuba a kanta ba wallahi sai ka faɗa mala'iku lokacin da Allah zai danna ka wuta fa kazzabna wa qulna ma nazara Allahu min shay in antum ila fi dalalin kabir dama tambayoyi da zai wa dan adam tambayoyi ne guda takwas idan ka amsa su daidai ana sa ran za ka tafi aljanna amma idan har aka je yi ma tambaya ta tara to magana kuma ta kare mutum ya shiga wuta tambaya uku cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul ladhi bu'isa bikum wannan kowa in an shimfidar da shi a kabari kafin ‘yan raka shi su dawo gida za a dubai wani tambayar mazan Allah ya ce za a turo mala'iku faye a su zaunar da shi su zaunar da shi ya zauna su mai tambaya man rabbuka waye ubangijinka a duniya wa kake bautawa sannan me addininka me kake a matsayinka na addini me addininka sannan me za ka faɗa game da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ce a cikin kabari kowa sai amsa wannan an fahimta sannan akwai tambaya biyar a gaban Allah ma zaluka da ma abdin yawmal qiyama hatta yasalahu manzon Allah yake cewa kafarka ba za ta gusa a gaban Allah ba a gobal qiyama har sai an ma tambaya an hayatihi fi ma afla rayuwarka ina ka kare ta sai Allah ya ma tambaya kan wannan rayuwarka da ya baka ararai ya halice ka me kai tai har ka mutu sannan an shababati fi ma ablahu sannan ƙuruciyarka da samartakarka ina ka zuwa an fahimta sai an yi kotun na samartakarka a rayuwarka an tambaye ka domin samartaka wata rayuwa ce da babu irinta yasa wani balarabe yake cewa wallan shababu hamidatan ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yarji' yake cewa kwanakin samartaka masu daɗi sun wuce dama dai za a siya da kuɗi ko za su dawo ba za su dawo ba in dai ka wuce 25 30 35 40 to shikenan ka riga ka tafi ba za su dawo ba ana fahimta to wannan kuruciyar da samartakar sai an tambaye ka kansa an shababati fi ma abla sannan an ilmihi fi ma suni abihi ilimin da Allah ya baka mai ka aikata da shi ilimin addini ko na sana'a mai kai da shi sai kai wa Allah bayani sannan an malihi dukiyar da Allah ya baka fi maktasaba ta ina ka samu ta ta ina ka nemo naira bayan naira shi yasa manzon Allah ya ce talakawan sahabbai za su shiga aljanna da sassafe amma masu kudin sahabbai can wajen rana ta kusa faruwa za su shiga aljanna kaga su wanda ake tabbatar ma halarci dukiyar ta su dama wata magana da ake jingina sai na Ali radiyallahu anhu ta tabbata an ce ya ce halaluha hisab wa haramuha iqab ita dukiya in ka gana hisabi akan ta ta halalci amma dukiyar haram koyi azaba ce akan ta dama ba wani hisabi da za a yi ma akan ta ana fahimtar wannan to ita dukiya za a tambaye ka ta yana ta shigo in ka tara ka san bayanin da za ka yi wa Allah ba tarin ba dan uwa ka kiyaye ta ina ta shigo in ta hanya ce mai kyau fa lillahi alhamd haka ake so amma wallahi tallahi sai ka faɗa wa Allah ta ina ka samu kuɗin ka in ta hodin ne ka ɓoye masara ta yi tsada sai ka faɗa ka ɓoye siga ka ɓoye fetur ya yi tsada wallahi sai ka faɗa ko ba ƙarya a gaban Allah sai ka faɗa masa ko an ba ha kai ba kai ba ko ka ɓoye ko ka yi almandana ko ka yi rubuta ciki duk sai ka yi bayani ta ina ta shigo haka manzon Allah ya ce sannan kuma tambaya ta ƙarshe ta biyar wa fi ma an faƙa duke da ta zo kuma ta yaka kashe ta an fahimta ta yaka kashe ta dukiyar ita dama dukiya ta ce mai tambaya guda biyu ta ina ta shigo ta ina ta fita in ta shigo ta hanya mai kyau ta fita ta mummunan hanya nan ma baka ci ba ka faɗa jarabawa ka yi kuɗi ka je ka kama hall na miliyan kaza don kaza ka yi bikin yarka ka bar makotanka suna kwana da yunwa yanzu ka kashe ta hanya mai kyau ko ka ɗauko mawaƙi ka ba shi miliyan biyu ma kafin ya zo garin da zai zo yi mawaƙa amma makotanka ƴan uwanka suna kwana da yunwa ga almajirai ga marayu suna fama da yunwa da talauci da jinya wallahi sai kai wa Allah bayani ko kai abin da bashi da amfani ma wani yayi tufa sama da kala dubu shi kadai ko iya da motocin hawa sama da 50 shi kadai kuma daga yayi tafiya kafin gida goma daga gidan zaka samu taraka iya kwana da yunwa to duk wannan almubazarancin Allah bai da shi ba saboda ka wannan shine tambayoyi guda takwas uku a kabari biyar a gaban Allah kuma ansa all question ne ba option an gane ko ba option wallahi duk sai ka amsa su sannan tambaya ta kare dace wacce da malai ya karanto cikin suratul mulki kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatu alayhatikum nadhir duk wanda yaje za mai tambaya ta taratu a kofar gidan wuta za masa ita Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa Allah ya sa mu yi lafiya mu wani lafiya ana mana ishara lokaci yayi zamu samu matsayi anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata akwai wani bawan Allah da aka sanar da mu cewa ma'abocin wannan darasi ne ana masa sunansa ko Muhammad ne da sauran ban san dai sunan ba an ce ma'abocin wannan darasi ne kuma ya samu kansa cikin jarabawa ta jinya to yake buƙatar mu sashi addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya to muna addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya ko muna masa albishir inda jinya ce ta hana zuwa wajen karatun nan to ladan da ake samu iya samu haka manzon Allah ya ce duk wani aikin alkhairi da kake yi jinya ko uzuri ya hana kai to ladan za a baka Allah kamar kana nan zai sa a dinga rubuta ma ladan saboda muna masa albishir ladan sa bai tsaya ba ko muna masa don Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara yake da ɗan uwa shi ma da muka sashi addu'a a ranar Laraba wanda yarsa tana gidan mijinta amma tana fama da jinya abin yayi kama da jinya aljinu to muna addu'an Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ta'ala ya saka fara take yi Allah ta'ala ya ba su ikon yi mata magani kuma Allah ya warkar da ita muna ƙara addu'a ga mahaifanmu Allah ya jiban su muna ƙara addu'a da malamanmu na addini Allah ya taimake su muna ƙara addu'a ga mu kanmu da zuriyarmu Allah ta Allah ya shirya da mu tafarki madaidaici muna ƙara addu'a ga shi mai wannan gida Allah ya masa jagora akan ayyukansa na alkhairi mahaifiyarsa Allah ta'ala ya ƙara mata lafiya iyalan gidan kuma Allah ta'ala ya dafa musu ya taimake su masu taimakon addini Allah ta'ala ya dafa musu ya taimake su da mu da su duka Allah ya karba mana ayyukan da muke yi yan kwamitin masallaci da sauran dattawan unguwa muna sa sa don Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya wa kowa sakayya da aljanna yan media muna masa don Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu kwarin gwiwa Allah ya buɗa musu hanyoyin samun su gaba daya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah bai da kowa gidansa lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم نعم تو تو تو السلام عليكم ورحمة الله ايه هو ده